نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 14 ko muna cikin suratul tauba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 11 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu inda Ubangiji ta alaƙe cewa wa in na kaso a imanin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
Ubangiji ta lace wa inna ka so aimanahum idan kafirai suka warware alkawarinsu da suka yi tsakaninsu da musulmi na yarjejeniyar zaman lafiya min ba da ahdihim bayan sun yi alkawarin an kulla shi wa ta'anu fi dinikum suka dinga suka a addininku wa qatilu a'immatal kufri ku yaƙi shugabannin kafurai innakum la aymana lahum domin ba su da wani alkawari da Allah mai tahun domin su hannu daga kafurkin da suke da cutar da addini a nan ubangiji ta'ala yana ƙara nanatawa duk lokacin da aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya daga kafurai sai suka warware suka zo suka cutar da musulmi suka karya ka'idodi to kuma kar a zo ana lallabinsu ana cewa a'a ku yi haƙuri ko za a yi wani sulhu ubangiji subhanahu wataala yace in dai sun yi haka suka yi suka ga addini to kawai a yaƙe su domin ba su da alkawari yaƙar sun kawai shine zai hana su hannu daga kafurkin da suke yi da sauran abubuwa na cutar da addini amma in dai a lallabi ne ba za su bari ba abinda ake nufi da yaƙi shine tsare addinin Allah da kuma jinanin musulmi shi yasa aka shar'anta yaƙi a musulunci manufar ba wai a karar da kafurai ba ne da da a samu a ce su musulunta ba a yi yakin ba da haka aka fi so ai duk zaman da aka yi a makka su suke dukan musulmi suke cutar da su musulunci yana ba wa mazala ta sama haƙuri da sahabbansa fasfa an kuma kusala ka kau da kai gabanin su ka ce a zauna lafiya so da haka ba a ce a yi yakin ba har sai da aka kori manzon Allah ta suwa da sahabbansa daga Makka daga garin su wani inda aka haife su suka koma garin Madina nan ma aka ci gaba da cutar da su ba dare ba rana ba su da kwanciyar hankali ko yaushe suna tare da takuban su suna cikin tsoro to daga baya ubangiji ta'ala sai ce su rama abin da aka yi musu aka ba su izini wanda ya taba su su taba shi idan ba su taba ku ba kar ku taba su to da abun ya wuce gona da iri ubangiji ta lace ku yaƙe su kawai ko ba su taba ku domin in ba haka ba za su dina cutar da ku aka saukar da uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasri lahum wannan tana nuna in an taba ka ka taba daga ba ka saukar da da suka dinga taron dangi suna haɗa kai domin yaƙan musulmi da kakkashe su sai Allah ya saukar da waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku amma da za su sallama su ce sun miƙa wuya sun musulunta shikenan ko a kulle yarjejeniyar zaman lafiya ba za su cutar da addini ba a ci gaba da da'awa ba wanda zai taɓa su domin wanda ya musulunta ya zama ɗaya daga cikin musulmi ba za a taɓa shi ba haramun ne a zunda jininsa ya zama ma'asumu dami shi ne ma'anan umirtu an muqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illa in wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam ba za ka duk wanda ya ce la ilallah ya kare jinaninsa ya kare dukiyarsa kaga burin shine mutane su musulunta ba a kashe su ba ko kuma a kulle yarjejeniyar zaman lafiya da su suna ba da jizya shikenan kaga ba ba za a yaƙe su ba kamar yadda ubangiji ta alake cewa qatul ladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون saboda aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya da su za su ba da jizya ba za a yaƙe su ba saboda haka in ka ga an yaƙe su sun ƙi su musulunta sun ƙi su ba da jizya sun warware alƙawarin yarjejeniyar zaman lafiya suna cutar da musulmi wannan ko bayan da za a yi musulmi su zauna su miƙe kafa ana cutar da su ana cutar da addininsu sannan kuma ya zama ba sa magana ko ba sa motsi to a haka ne ake karya ko kuma ake raunana musulmi a raunana musuluncin gaba daya musulunci ya zama bai da kima bai da fawa ba manzana kuma ya ce wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah tsololuwan tozon musulunci shine jihadi abin da ke tallata shi to shi yasa Allah ta'ala ya ce a yaƙe su la'allahum yantahun wataƙila za su hannu su daina kafurci su daina sukan musulunci in ba su hannu ba daga ta'addancin da suke wa musulmi to anan sai a yaƙe su to da haka anan aka samu cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa hukuncin kisa ne sai dai idan ya zage shi da abin da ya kafurta da shi mana ko da kafuri ne musulmin ya zagi manzala ta sama ko da wani irin zagi za a kai shi lahira kuma ba za a karbi tubansa ba ko ya tsaya ba sai dai tuban ta amfane shi a lahira shine zance mafi inganci amma ba za a karbi tubansa ba in ya zagi manzala ta sama ta kowane hali kuma ya yi ridda idan kafuri ne za a duba wani irin zagi ya masa in ya zage shi da abun da dama ya kafurta da shi ne wannan ba za a kashe shi ba kamar ya ce bai yadda manzon Allah bane Qur'ani ba gaskiya bane ƙarya yake yi kaga dama ya karyata manzon Allah ne zama kafuri wannan ba za a kashe shi ba amma idan ya zo ya aibanta manzon Allah sama da wani abu daban ba wannan ba ya danganta masa wani abun kunya ko wani abu na sharri to anan za a kashe shi idan idan ya musulunta in ya musulunta kuma shikenan al-islamu ya hadimu ma kana qablahu sun ce na rusa abinda aka yi kafin sa na laifi da in dai ya musulunta to zai zama kuma ba wanda yake so sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da yana kin to haka ne idan mutum yana sukan addini yana izgilancewa addinin Allah shi ma ya yi ridda in musulmi ne hukuncin hukuncin kisa ne in ko ba musulmi ba ne nan ma ba za a kyale shi ba haka wanda yake izgilanci wa Allah ta'ala yana zagin ubangiji subhanahu wata'ala shi ma hukuncin hukuncin kisa in musulmi ne ya yi ridda bar addinin musulunci kuma koda da wasa yake domin ubangiji ta'ala ce kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum saboda haka ba wani uzurin da zaka kawo ka ce wa ai da wasa kake yi ka zagi Allah ko ka zagi manzon sama ko ka zagi addini ka ce da wasa kake yi Allah ta'ala ya ce kun kafirce bayan imani wanda ya faɗi wannan maganan fa a wurin yaƙi ne yace bai taba ganin matsorata masu kuɗayi irin waɗannan ba ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sai wani yace sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko sai zo yana ba da uzuri yana cewa ai wasa ake ai wallahi wasa muke yi ba da gaske nake yi ba Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wala in sa'altum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai wasa muke muna kutsawa ne cikin warki Allah ta ce qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ayoyin Allah da ubangiji ta'ala da manzonsa kuke wa izgilanci kuke wa ba'a kuke wasa da su kad kafartum ba da imani ku kun kafirce bayan imani shine yana bin manzala sallama yana rike da likafan dokinsa yana tuntube da duwatsu yana cewa wallahi wasa nake wallahi da wasa nake manzo Allah yana karanta masa wannan ayi yana cewa da ayoyin Allah da manzon Allah da Allah kake wasa kad kafartum ba da imani ku kun kafirce bayan imanin ku ba a karbi uzurin sa ba za ka duk mai wasa da addini ya sani zai fita daga musulunci ko da haka addini ba abun wasa ba ne addini abun darajawa ne abun girmamawa ne ko da wasa karka faɗi kalma ta ridda karka faɗi kalma ta kafurci in ka faɗa ka fita daga musulunci kawai kuma dama ya nuna musuluncin ma bai dame ka ba kana neman wawa shine mai wasa da addininsa kafirai su suke sukan addini yasa nan ubangiji ta lace wa za'anu fi dinikum duka soki addinin ya kamata in an in kafiri ne ma soki addinin ka kaji hankalinka ya tashi ba wai kai ne zaka zo kana wasa da addini ka to duk mai sukan addini ya sani ya fita daga addini idan musulmi ne ubangiji ta lace ku yaƙi shugabannin kafirai wa qatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum su ai shugabannin kafirai su ne manya manyan kafirai su Abu Jahal su Utba bin Rabi'a su Shayba bin Rabi'a su Umayyah bin Khalaf da sauransu in aka kashe manya manyan shikenan ai an karya dogon yara to da haka idan za a za a yaki to da manya ake yi idan ka rusa manyan to ka rusa ka rusa kafirin gaba daya amma in kanana kake duka ba abin da kai babu abin da kai sau da haka ubangiji subhanahu wataala bai yadda musulmi su dauki kaskanci ba ana dukan su ana dukan su kuma ko suna haƙuri ana taba addinin su suna a wannan wauta sunansa idza qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahal nan ta hakuri ka ta hakuri yana da mahallin sa hakuri ba mahallin sa bane wauta wauta sunansa duk mai wasa da addinin ka wallahi ba bakin fuska ka bane kar ma ka sake masa fiska ko musulmi ko ba musulmi ba bara ka sake masa fiska ba matukar akwai imani a tare da kai ka tsaya ka riƙe addininka da kyau sai Allah ta halaye ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ubangiji ta lace ala tuqatiluna qauman ba za ku yaki mutane wa nakasu aymanahum da suka warware alƙawran su kafirai da suka warware muku alƙawari ba za ku yake su ba wa hammu bi ikhrajir rasuli suka yi niyyar fitar da manzon Allah ta sama daga makka suna son su kashe shi su kore shi daga garin maka ba za ku yaƙe su ba wa hum bada'ukum awwala marra su suka fara cutar da ku tun a farkon al'amari suka kakkashe wasu daga cikin ku suka cutar da wasu daga cikin ku suka fito yaƙin badar suka ce sai sun yaƙe ku a takshawnahum kuna tsoron su ne inji ubangiji ta'ala kuna tsoron su ne ba za ku yaƙe su ba wallahu ahaqu an takshawhu Allah ta'ala shi ya fi cancanta ku ji tsoronsa in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mini saboda haka Allah ta'ala shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa kuma duk wanda yake tsoron ubangiji ta'ala hakikanin tsoronsa to Allah zai sa kowane abu ya dinga jin tsoronsa ina shakkan sa amma in baka ji tsoron Allah ba to zaka ji tsoron abin da ba Allah ba sai Allah ya sa maka tsoron mutane tsoron wasu abubuwa daban amma tsoron Allah ya cika zuciyanka to ba ka ji tsoron wasu ba sai dai abubuwan su dinga jin tsoron saboda tsoron Allah da kake da shi ubangiji ta'ala a nan kamar yana zaburar da su mumine ne ba za ku yaƙe su ba mana ku je ku yaƙe su sun riga sun warware alƙawari suna sun warware me ake jira sannan sun yi niyyar su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka su mai da shi madina kuma sun yi hakan ai yakin bai kankama ba sai da aka kori manzala sama daga makka aka mai da shi madina ya koma madina daga nan aka fara yaki to sun yi niyan su fitar da manzon annabi ne me kuke jira wannan shine abin da ya faru a darun nadawa wanda mun yi bayanin sa kwanakin ba tattauna wanda kafirai suka yi a darun nadawa ya dafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kore shi su je su jefar da shi a jeji har ya halaka ko su rufe shi su kulle su hana shi ci da sha har ya halaka ko kuma su kashe shi wanne za su yi shine tattaunawa da suka yi tai wanda har shedan ya shigo cikin su suka gama kulle kullen su suka tsaida ra'ayi guda ɗaya shine su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo gidansa da daddare su kashe shi Allah ta'ala ya masa wahayi kafin wannan lokacin mai da alƙawarin zai kare shi malaika jibril zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wayannan mutanen fa ga abin da suka shirya za su kashe ka amma da daddare ka fita karka kwana a gidanka wai zai yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna nasu Allah na nasu saka ko manzo Allah ta suma ya fito da daddare ba tare da sun ganshi ba kuma suna kofar gida suna son za su shiga su kashe shi Allah ta'ala ya kiyaye shi ya fita idanunsu bai gan shi ba kuma ba bacci suke ba ya je shiga kogon hira nan ma suka kasa ganinsa alhalin suna neman sa kuma sun zo har bakin kogon duka kariya ne na ubangiji ta suka bi shi a hanya suka kasa gane inda yake wanda ya gano inda yake ma dokinsa ya nitse da shi a cikin ƙasa har sai da ya ɗau alkawarin da zai ba da labarin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma sannan daga nan ya koma kuma da ya koma ya rike wannan alƙawarin duk wanda ya zo su zai ce musu ai sanan kan ba kowa don na na duba sanan ba wani matsala alhali manzo sun yana wannan hanya shi da Abubakar mutanen Makka suna ta nema sun sa rakumi 100 duk wanda ya gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sun ya tafi shi da sayyidina Abubakar sauran sahabbai sun yi gaba da yawa ba su ji labari ina manzon Allah ta kuma yake ba har maza kuma je wajen ummi ma'bad wata mata suna jin yunwa tana da awaki amma awakin sun tafi kiwo sai wata kwanjumiyar akuya wanda ba ta da nono akuya ko tinkiya manzon kuma ya nemi ta taimaka musu da nono su sha ta ce awakin sun tafi kiwo ba wanda ta rage sai wannan kwanjamin miyan su kai ce to a ba su kwanjamin miyan su tatsa ta ce ina za a tatsa babu nono ba nono manzo sama ya taba hantsan akuyan sai nono ya guggugo suka zo suka sha gaba ɗayan su suka koshi suka cika mata koranta da korinta da abun nan da nono shike nan suka tafi suka suka bata a wani mijinta ya zo me ya faru ga abun da ya faru aka bada ta bada labarin manzo sama ta faɗi siffofinsa ta kalle shi sosai sai ce to a wannan shine annabin da ake cewa an aiko ina hadu da shi zan yi imani da shi to wannan kissan da ta faru mujiza ne ba nono nono ya bugo to anan ne kafirin makka sai aljani suka je makka suna ba da labari manzo sama ya je har wajen ummi ma ba da ya sha nono akwai yanzu to kafin nan kuma an yi nisa ba za su iya iso manzo sama ba sai ka ji aljani hawatif murya na aljani kawai aka dinga ji jazallahu khairan nasi khaira jazaihi rafiqain halla khaymati ummi ma'badi kuma nazala bil birri wartahala bihi wa aflaha man amsara fiqa muhammadin faya laqu shay'in ma zawallahu ankum bihi min fi'alin la yujara wa sudati liyahdi bani ka'b makanu fatatihim wa maq'aduha bil mu'minina bi marsadi salu ukhtahum an shatiha wa ina'iha fa innakum in taf'alu shata tashhadi zaka ji wannan waƙin kawai yana tayawo a cikin Madina yana bada labarin Abubakar da Umar sun je wajen ummi ma ba yace ku je ku tambayi akuyar ku ku tambayi yar uwar ku kai ko akuyar ku ka tambaya za ta ba ku labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo wannan wajen domin ya tafi wannan to kaga wannan kariya ne na ubangiji subhanahu wataala ba don haka ba sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi da za su iso shi a hanya su kashe shi manzan kuma har ya isa garin madina aka tarbe shi je shiga garin madina to yanzu waɗannan mutane da suke neman ku suna bin ku za ku halaka ku ba za ku yaƙe su ba in ji ubangiji ta tsoron su kuke ji amma fa sai na umar bai ji tsoron su ba don kowa a ɓoye ya fita amma sai na umar ya je ɗauko guzurinsa ya tsora a kan rakuminsa ya hau ya zo ya kewaye ɗakin kaba ya zare takobinsa ya ce to jama'a zan tafi zan yi hijira zan tafi madina duk wanda yake son uwarsa ta yi asaranta ƴaƴansa su zama marayu matarsa ta zama bazawara to ya bi ni baya gari zan yi hijira ba shegen da ya bi shi yawa ba kafurin da ya bi shi aka yi hijiransa sai na umar jarumi ne abun tsoro to wanda shaidan ma yake canja hanya iya ganci manzo kuma ya ce ma salaka umar fajjan illa salaka shaidanu fajjan ghayra fajjihi idan umar ya ya fara tafiya a hanya shaidan ya hango shi kauce hanya yake sai dai biyo ta hanyar da wani wannan da sune Allah ya ɗaukaka addinin musulunci musulunci ya samu izza da shi da Hamza Hamza Allah ya sa bai da nisan kwana aka kashe shi shahada a yakin Uhud sai na Umar sai da ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ubangiji ta'ala yake cewa ba za ku yaƙi wa'innan mutanen ba bayan sun yi niyyar su fidda manzana ta salama daga gari su kashe shi Allah ta'ala ya ba shi kariya sannan alhalin su suka fara tsokanan ku kafin ma a bar makan a tafi madina wani irin duka ne ba su yi wa sahabbai wani irin cutarwa ne ba su yi ba har shi kansa manzana ta sama an cutar da shi kala kala an shaƙe shi ana neman za a kashe an sa masa tumbin akuya an sa masa tumbi na rabu duka ba irin walaƙancin ballanta na sauran sahabbai wanda suka yi hijira suka tafi habasha saboda cutarwan ta yawa suka sake dawowa labari ya tsaya a ai ai mutanen madina a mutanen makka sun musulunta gaba ɗaya haka labari ya je musu ba waya a lokacin bare su buga su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai suka kama hanya suka dawo suna dawa suka samu ba haka bane aka ci gaba da cutar da su abin da ya faru kuwa manzo sama ya karanta suratul najm wan najm idza hawa ma balla sa'ib wa ma a kaddin ta akwai fasjudu lillahi wa'budu ko ku abun nan ku ku yi sujjada don Allah ku bauta masa kawai sai suka faɗi mu'jiza alqur'ani ya kama sai suka faɗi suka yi sujjada to sai labari ya zo mutane maka sun musulunta a sujjada ne mara shiri ba su shirya ba Qur'ani ne mujizan Qur'ani ya kama su kawai kuwa sai faɗi ya kama sujjada duk wanda yake waje daga baya manyan su suka zo suka dinga musu fada ya za a yi don Muhammad ya karanta Qur'ani za ku yi sujjada yanzu gashi ana cewa kun musulunta sai suka yi ƙarya suka ce a'a wai ya bi lata da uzza ne a cikin karatun da yake yi da ya bi guma kansu shine suka faɗi suka yi sujjada to sujjadan godiya ne kenan bayan fa zagin su yi a cikin Qur'ani afara aikum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al unsa tilka idhan ismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan kubali labarin lata da uzza da manata masu sunayen mata da cewa da kuke mala'iku mata ne kuma ba kwa son ƴaƴan mata to da lata da uzza da manata wannan kuma kan sunaye ne da kuka kirkiro su da ku da iyayen ku Allah bai saukar da dalilin a bauta muku ba yanzu wannan yabo ne da suka ce ba aka karanta ko ya ce afara aitumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra tilka al gharani qul ula wa inna shafa'atahunna la turja sai suka kirkiro nasu karishin kuma labarin lata da uzza da manata sai suka ce ya ce tilkal garani kulkula wayannan yan wayannan samari ne madaukaka wayannan shafata wannan da turja ana tsammani ceton su wai maza su ya ce ai ana tsammani ceton lata da uzza da manata shi yasa sai suka faɗi su ce to ƙarya ne hadisul garani to sai sahabbai suka dawo sun ji labarin makka ta zama musulma ta ga me za ka yi a habasha kuma wani habasha kuma ana maganar makka ina ethiopia suka da sai suka ga abin ba haka bane aka ci gaba da cutar da su aka sake wata hijira ta biyu wasu ma suka bi aka karu wanda ake cutarwa shi kansa sai na Abubakar sai da ya hada fabbonsa ya hada yanka yakin sai ce shi ma zai hijira ya fita bayan gari wani ya tare shi a hanya yake ina zaka ce zan tafiya bace ce a ai kamar ka kan bai zai yi a ce wai kai a barka kai hijira kafiri ne ma yace kana sadar da zumunci kana alheri kana daukar nauyin jama'a ina yace koma kawai ya ga sauran kafirai ce kar wani ya kuskura yace zai taba Abubakar Abubakar ya wuce nan to zanne ya koma shi bai hijira ba sai da manzo ya tashi zai hijira zai tafi Madina manzo kuma ya ce an ba shi izini ya hijira ce to as-suhbata ya rasulullah ya rasulullah ina son na ne hijira tare da kai yace ba matsala ita naji taguwa guda biyu sannan to duk wannan cutarwa ne to kaga su suka fara kenan ko sannan da aka zo yakin badar ma ai su suka fara tunda ai manzo sun abin fitar da shirin yaki ba da aka ce musu kuma abu sufiyan ya ya kubuce da da da da abun nan din su da fatakan su da kayayyakin su na kasuwanci to su koma mana amma abuja ya ce sam sai mun je mun kurmushe su sai mun je mun yan mata sun mana waka mun yi rawa mun yanka raƙuma mun ci naman su sai mutane sun ji labarin mun zo badar mun nuna isa mun tafi saboda su nuna ƙarfinsu amma da suka je abin bata musu kyau ba kamar yadda muka ba da kisa so da haka su suka fara cutar da ku don kun yaƙe su me ramawa kuka yi hatta dukiyar da aka ce za a kwace ai don a rage asara ne na dukiyarsu da aka kwace musu a maka sannan in saba alkawari ne su suka fara saba alkawari da aka yi alkawari da su a hudaybiya ba su suka warware ba shekara goma kawai kafin shekara biyu kawai kun warware alkawari kun je kuna taimaka bani bakara don su yaƙi kuza'a wanda kuma a cikin abun duk hulafa namu wayanda muka yarjejeniya ba za su yaƙi wa ba za su taimaki wanda zai yaƙi wa kuma ba za ku taɓa su ba sai suka je suka taimaka banu bakara suka yaƙi kuza'a daga nan suka warware wannan alkawari shike na aka ce a yaƙe su kawai saboda haka girman kai ne yasa suka ci gaba da wato saba alkawari da yaƙan musulmi su a zaton su za su yi nasara yasa fatau makka aka je aka kore su a makkan gaba ɗaya kuma abin da ya faru a fatai makka ya yi wa musulmi daɗi gara da Allah ya kaddara haka ma ya zama manzon sama da kansa ne zai zo ya kori mutanen makka bayan an kakkashe manyan a yaƙin badar sauran kuma duk su fita su bar gari ya dawo garinsa garin da aka kore shi yanzu ya dawo innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma Allah ya ce wanda ya saukar maka da alqur'ani zai dawo da kai zuwa ga makomar ka shine garin ka aka wasu fassara maka ko za ka yi dawo kuma garin makka ta zama wato ainihin garin musulmi to Allah ta'ala ce atakshawnahum tsoron su kuke yi ne me yasa za ku ji tsoron su wallahu haqu an takshaw in kuntum mu'min Allah ke fi tantanta ku ji tsoron sa in kun mu'mini ne me yasa saboda al'umuru bi yadillah al'amura suna hannun Allah ne subhanahu wataala shine mai karfi inna Allahu razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai karfi duk al'amura hannun sa yake ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun abun da Allah ya ga dama zai kasance abun da bai ga dama ko bai zai kasance ba to idan komai yana hannun Allah ta'ala shine mai iko akan komai shi yake sarrafa al'amura to shi ya kamata ka ji tsoron sa fa iyaya farhabun Allah yace ku ji tsoro na ni ni kadai ni kadai ku ji tsoro na ni ne abun tsoro inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana madakata yana nan yana jiranka wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa ku kiyaye shi shine abun tsoro inna batasha rabbika la shadid kamun ubangijinka mai karfi ne kamun ubangijinka mai tsanani ne saboda haka ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah shikenan ka huta ba wani abu da zai maka barazana saboda haka Allah ta'ala shine abun tsoro ka bi abun da yake yayi ka bar abun da yake ya bari shikenan zaka samu zaman lafiya sai ubangiji ta'ala ya ce قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
ubangiji ta late qatiluhum ku yaƙe su yu'azzibhumullahu Allah zai azabtar da su bi aidikum da hannayenku Allah zai azabtar da su da hannayenku ku da kanku ku buge su azaba ne daga Allah amma ta hannu wa yukzihim Allah zai kaskantar da su wa yansurkum zai taimake ku alaihim akan su ku ci nasara akan ku wa yashfi sudura qaumi mu'minin kuma ya warkar da zukatan mutane mu'minai su dan surara bakin ciki da damuwa da yake damu su su samu sauki saboda sun ci galba akan abokanin gaban akan akan abokanin gaban su wato wannan abun fa da ba a yi shi ba kila yanzu musulunci da bai zo wannan nan ba wannan ya kokan da rashin tsoron kafiran da gwabzawan da nasarar da aka samu shi yasa musulunci ya zo mana har nan amma inda ba haka ba da sabai sun ji tsoro ba su yi ba da shi kenan musulunci zai tsaya a can za a gama da shi a can ma amma haka ya dinga shigowa ya dinga shigowa sun yana makka har ya fara fita waje madina ta'if yana tafiya har ya fita daga ƙasar saudiya ya shiga ƙasar yaman ƙasar iraki ƙasar sham har aka zo ƙasar masar ya shigo afirka kenan har ya shigo najeriya an ce ta hanyar 'yan kasuwa shigo najeriya masu zuwa daga sudan da sauransu suka na tallata suna kasuwanci suna tallata musulunci muka ji labarin musulunci to kaga duk sabai ne suka yi aikin su su suka yi aiki ba man za su ma ya bar duniya aka ci gaba da yaƙi har musulunci ya ya zo irin yanzu to shine Allah ta dace ku yaƙe su da hannayenku Allah ya azabtar da su da hannayenku sannan ya kaskantar da su da da kashewa da kuma ribacewa da da rijayi sannan ya taimake ku a kansu to daga nan sai warkar da abin da ke damun zukatan mumine dan damuwa da takin hankali da kake ciki shigenan tun da an ci galba a kan kafurai magana ta kare yanzu za ka surara ka ji daɗi kuma Allah ya ɗaukaka addinin Allah ya azabtar da kafurai sannan wa yuzhim ghaiza qulubihim ya tafiyar da bakin cikin zukatan muminai ilimi ne ya san halittunsa hakimu ko mai hikima ne ya san waye cancanta ya zama shiryayye waye cancanta ya musulunta Allah ya karbi tubansa irin su Abu Sufyan su Khalid bin Walid sannan hakimu mai hikima ne a cikin al'amuransa Ubangiji ta'ala ya karbi tuban wasu bayan sun cutar da musulmi da musulunci amma da suka tuba Allah ta'ala ya karbi tubansa saboda rahamarsa ta fi kushinsa kamar yadda zuwa hadisi inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga yi kushina to shi yasa duk abin da mutum yayi kuma a ƙarshe sai a yafe masa in ya tuba rahmar Allah mai fadi ce shi yasa ba a aibanta mutum da abin da ya a baya tuba a kansa ba a aibanta shi in ka aibanta shi kai kuskure sai ma baka wuce wannan ba kuma idan ka zo kana aibanta mutum da laifi Allah zai jarabe ka kai wannan laifi sai jarrabe ka to tausayin sai kamata ka ji ko murna zaka masa ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa idan mutum ya musulunta ka daina tsokana kawai sabon musulunta a ko mitubi duk wannan ba shi ba ni bane wataƙila ya fi ka matsayi a wajen Allah ta'ala kai kana da zunubai na shekara goma ko ashirin shi kuma ya musulunta yau duk an yafe masa laifukansa gaba ya zama sabo ya zama sabo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi so ba maganar izgilanci ko buwa mutum ba a wannan duk za ka sa mai son shiga musulunci ma ya dinga kyaman shiga saboda in ya shiga bire sake a cikin musulmi ba to sabon maza sama ba haka bane Allah ya hada zukatansu bayan sun zama musulmai wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin zukatan mu'mine don an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum to kaga musulmi duk dan uwan musulmi ne ko yau ka musulunta ka zama dan uwan musulmi gaba to Allah ta'ala yana karban tuban duk wanda ya tuba ko shekara nawa kai kana kafirci in ka tuba shikenan sai Allah ya karbi tuban ka in ka zama musulmi ko musulmi sai su yi murna yanzu da ne ta yahu inna zai musulunta ko shugaban kasar abin nan Isra'ila murna za mu yi duk da shekarun da yana mai yana zalunci yana kakkashe falastinawa da sauran musulmi da sauran amma da zai musulunta murna za a yi duk kasashen musulmi za su masa murna saboda ya shigo musulunci amma a yanzu kan halin da ake ciki haushinsa muke ji da za mu samu dama a ba zai kai labari ba ba yadda muka iya ne kawai in ya kakkashe musulmi ba adadi ba iyaka to Allah subhanahu wataala mai rahama ne ya zo a hadisi kudushi ubangiji ta'ala ce ya ibn adama innaka ma da'awtani wa rajawtani fa inni sa'aghfiru ala ma kana fika ya kai dan adam matikar ka roke ni kai tamani rahama na zan gafarta maka duk yawan zunubin ka kowane irin laifi ne zan ga ko shirka ne in ka tuba Allah zai yafe maka ba shine karshe ba zai kafurci to qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad za a gafarta musu sannan ya ce yabna adama law laqitani bi qurabil ardi khataya la laqituka bi qurabiha maghfira da zaka hadu da ni da cike da kasan nan da zunubai da zan hadu da kai da cike da kasa da gafara sai in gafarta maka matikar baka hadu da ni kana min shirka ba kamar yadda zuwa so ruwa yau ولو أمنت من الخطايا حتى تبلغ أنان السماء لم تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك ثم لا أبالي da za ka zo da zunubai kaman gizagizan sama ko daga ƙasa su taɓo sama ko kaman gajimare ko hadiri na sama sannan ka nemi in gafarta maka matuƙar baka min shirka ba Allah ta ce zan gafarta maka ban damu ba ba zan damu da abin da kai a baya ba to kaga da yawan su sun tuba din abinda aka masa aka yi maza su ma a ta'if na duka da da jifa da jina-jina amma da aka ce ga mala'ikan duwatsu ya zo ya ce duk abin da yake so mala'ika dole ya ce to ga mala'ikan dutse duk abin da kake so ka umurce shi mala'ikan dutse zo ya ce ya rasu lalla in kana so duwatsun makka nan zan ɗebe su ko na ta'if ije in zuba su akan mutanen nan su halaka mun zai su ma ce a'a yace fa inni arju an yuqija Allahu min asalabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'a ina fatan ko su wasu musulunta ba Allah ya fitar da musulmi a tsogon su yace Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da mutane na ba ba su san ni annabi ba kuma an samu wasu sun shiryu a cikin su sun zama musulmi sun zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ruwansa ba ruwansa to da ka wai tubu Allahu ala man yasha'u Allah yana tu ina karban tuban wanda ya ga dama ya karbi tubansa daga cikin bayinsa ai yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya ku wanda kuka yi barna barna ta yawa na zunubai to kar ku ɗebe tamani daga rahamar Allah tubai zuwa ga Allah ta'ala Allah yana gafarta zunubai gaba da Allah mai gafara ne mai jinka shi da kansa ubangiji ta'ala yake tallaka tuba ya gafarta maka إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فذاك da daddare Allah yana cewa ka tuba da rana ma yana cewa ka tuba kuma har rana ta fito ta yamma Allah ba zai daina wannan kofar tuba a buɗe take ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta ce am hasibtum أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا, ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون Ubangiji ta lace am hasibtum ko kun yi tammani ne ko musulmi an tutura ko a jale ku haka kawai ba yaƙi ba jihadi ba jarrabawa walan ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum Allah bai bayyanar da waɗanda suke jihadi da gaske a cikin ku ba walam yattakhizu min dunillahi ba su riƙi walidan wasu abokanin sirri na ɓarna ba min dunillahi ba Allah ba wala rasulihi kuma bayan manzon Allah sallama walal mu'minina ko mu'minai walam yattakhidhu min dunillah ba su riƙi wasu ba Allah ba wala rasulihi wasu wanda ba manzon Allah sallama ba walal mu'minina ba mu'minai ba walidan a matsayin masu shigogo masu wato zama da su suna shawara ta ɓarna da su sai Allah bayanar da wa'inda wa'innan wannan abun ba halayen su bane wallahu khabirun bima ta'malun Allah ta'ala masanin abinda kuke aikatawa ne Allah ya san abinda kowa yake aikata zai bashi abinda zai masa hisabi akan abinda yake aikatawa ubangiji ta'ala anan yana nuna cewa ba yanda za a yi muminai a basu haka kawai sai Allah ya jarrabe su don a gane mumini na gaskiya da mumini na na jahu waye mu imaninsa na gaske waye imaninsa ba na gaskiya ta hanyar yaki ne ai ya bayyana idan an ce za a tafi jihadi munafukai sai su kama kawo uzuri mu'mine kuma sai su shirya su tafi to kaga nan aka tanan aka gane ma kana Allah ya zara mu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib sai an ware mai kyau da wato ainihin marar kyau kalman walidan daga walada ne ai dahila wato masu shigogo abin da ake nufi bidana abokanan shawara na sirri daga cikin kafurai to duk wanda ya rike wannan ba mumini bane idan kuna da abokanan shawara kafurai kuna gaya musu sirrin musulunci sirrukan ku to sai an bayyanar da suwaye ba su da wannan wanda ba su da wannan sune wanda ba munafukai ba masu wannan ko sune munafukai don munafiki zai zo ya samu musulmi ya nuna shi musulmi ne in ya koma ko yana mummunan shawara da kafirai to da ka sai Allah ya bayyanar da waɗanda ba su riki mushrikai a matsayin abokanin shawara ba a matsayin waliyansu ba ko kuma abokanin su ba wanda za su je suna yada musu wato ainihin sirri a ta abun nan a ɓoye Allah ta'ala ya ce a ɓoye ballantana a bayyane domin idan a bayyane suna shawara da kafirai suna faɗan sirruka na musulmi kaga wannan kowa zai sani shi ma illa ne amma na ɓoye ya fi illa saboda me saboda shi ba a san ana yi ba za a iya yarda da kai a matsayin kai musulmi ne mutumin kirki a sai kana can kana kullawa da kafirai za a cutar da musulunci to sai Allah ta'ala ya faɗi na ɓoyen bai faɗi na zahirin ba don na zahirin sananne ne sun ce kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa ma a dari iza yin mamtu arfan uridul khaira ayyuhuma yadini ya ce ban sani ba ina nufi kasa na nufi wani gari ina nufin alkhairi ina so ya samu alkhairi ban san daga cikin guda biyun wanne zai biyo ni ba kaga bai faɗi ɗayan ba ɗaya faɗan amma sanye ne shine sharri sharri ne zai biyo shi ko alkhairi a sharru alladhi ana abtaghihi alkhairu alladhi ana abtaghihi am sharru alladhi huwa yabtaghihi alkhairi da nake nema ne dan samu ko sharri da yake nema nan ubangiji subhanahu wataala a cikin suratu ankabut yace ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablikum wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin yanzu kuna tamani mutane suna tamani za a ba su haka kawai don sun ce sun yi imani sai a kyale su ba a fitine su ba za a fitine ku da kafirai fitintunu daban-daban domin an fitini waɗanda suke kafin ku don Allah bayanar da masu imani na gaskiya da masu imani na ƙarya ko da ba a fitine ka da yaƙi ba Allah zai iya fitinan ka da talauci zai jarrabe ka da talauci ya gwada imaninka idan kai ba mumin yana hakika ba shikenan talauci zai zama sababin da zaka fita daga musulunci sai kaga mutum ya yi rinda saboda ba imani dama cikakke sai ce ai Allah ba ya son sa kawai shi kam gara ma ya je duk abin da zai yi kawai to kaga babu imani ko ya jarabe shi da wani rashin lafiya na ma ya kasa cin jaraba shi Allah ba a son sa yarinda da sawabin wannan duk ana iya samun wannan amma idan mutum mumini ne to wannan jarrabawa ma sai ga daraja ne a wurin idan Allah ya jarabe ka da talauci ko rashin lafiya ko abokanin gaba ko masu hasada to nan sai ka gane cewa sai kana da matsayi a wajen Allah ta'ala don manzon ma ce idza habba Allahu qauman ibtalahu idan Allah yana son mutane sai jarrabe su tubtar almaru ala qadri dini za a jarrabe ka don a bayyanar da matsayinka a addini faman sabara faman rabbiya falahu riba wa man sakata falahu saka in ka gamsu Allah ya yarda da kai in ka yi fushi da Allah kuma Allah ya fushi da kai saboda kaga jarrabawa da Allah ta'ala ke jarraban dan adam ba don ba a son sa bane don ya daga darajarsa ne mihanul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil anbari matsalolin da suke samun dan adam suna bayyanar da darajar dan adam ne kamar yanda garwashin wuta idan yana kona turaren wuta yake bayyanar da turaren wutan abu mai kima ne amma yana hatsafar da shi amma za ka gane wannan dan itacen fa yana da kyau za ka je ka saye shi da tsadama don ka samu kanshi shi sa ba aibanta mutum idan Allah ta'ala jarabe shi wa kullin ladhi bi surufi dahri ayyarana hal ana dahru illa man lahu khataru ama tara al bahra ya'lu fawqahu jiyakun wa tastaqirru bi aqsa qa'rihi ad-durar wa fi as-sama'i nujumun la idada laha wa laysa yuksafu illa ash-shamsu wal qamar ce kaga wanda yake aibanta ni da masifu da suke samu ita yayin kaga masifa na samun ka kana da matsayi ne ba ka ganin dabba in tana da rai tana kasa ne ruwa ya danne ta amma in ta mutu sai ta yi gunguro ta yi sama dabban ruwa in ta mutu sai ta tashi sama ba ta da kima kin ba ka gani akwai rana akwai taurari da yawa a sama amma rana kawai ake kamawa da wata daga je an kama rana an kama wata an samu matsala ana ta addu'a amma sauran ƙananan taurarin ba a kama su a sai matsayinsu ne ya kai matsayinsu ne ya kai to don Allah ya jarrabe ka ba wai za ka kiɗime ne ka je ka yi asarar imaninka ba ƙara komawa zuwa ga Allah ta'ala za ka yi nan ne zai bayyana cewa kai wato mumini ne na hakika ubangiji subhanahu wataala yace wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya san abin da kuke aikata ma'ana khabirun alimun ba mai bada labari yadda wasu suke fassara ba daga khibra ne shine sani ilimi mai zurfi to duk abin da kake Allah ta'ala ya sani ba abin da zaka aikata bai sani ba ko a boye ko a sarari يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله يا سمي كوكي أيكة أمر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب duk abin da kake Allah ta'ala yana gani kuma zai baka labarin ranar alkiyama ثم ينبئكم بما كنتم تعملون za a gaya maka mai ka aikata a duniya Allah ta'ala ya sani ya kiyaye ko da kai ka manta mala'iku sun rubuta sai ubangiji ta lati ma kana lil mushrikin ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
Ubangiji ta lace ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah bai zai yi a ce mushrikai su suke raya masallacin Allah ba bai yi a ce wai su ne za su zo suna ibada a masallaci kuma alhalin mushrikai ko masallacin kaba ko ba masallacin kaba ba za ka ga kafuri a masallaci lalura ne ta kawo shi kawai innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharami ba'da amin hadha harami kama an haramta musu kwata kwata musulkai najasa ne kar ma su kusanci haramin makka da madina kar ma su kusance shi saboda me saboda najasa ne Allah ta'ala ce ya musu doka to anan sai aka ce bare yu ce su suke raya ba don su suna ce ai su suke kula da kaba su suke kula da kaza da kaza akana mushriki kuma ina zaka kula da abin nan wurin ibada na musulmi bai yiwa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah bai zai ga mushrikai su raya masallacin Allah ba shahidina ala anfusihim bil kufr suna shaidawa akan kawunan su da kafirci su kansu sun san kafirai ne in ka tambaye bai hude me addini ka zai ce shi bai hude ne banasare zai ce banasare ne kirista zai ce maka kirista ne bautan gunki zai ce maka bautan gunki yake yi mai bautan rana da shanu duk zai gaya maka kaga ya shaida shi kansa ya san kafuri ne kawai musulmi ya ce maka shi musulmi ne saboda haka ba zai yi a ce kuma su ne suke raya masallatai ba ula'ika habidat amaluhum ai wayannan ayyukan su ya lalace ayyukansu sun lalace gaba ɗaya ko sun yi aikin addini ko sallah suka yi a masallacin Allah bai zai karba ba wa fin nari hum khalidun kuma za su dawoma a wutar jahannama saboda tun da ba su da imani Allah bai zai karbi sallolin su ba bai zai karbi zikirin da za su yi ba duk wata ibada da za su yi Allah ta'ala bai zai karbe ta ba saboda me saboda kafircin su to kaga anan ubangiji ta'ala yana gaya mana kafurai bai kamata a ce su suke raya masallacin a'a amma ya halatta in wani abu za a gyara a masallaci ba musulmi da zai gyara kafuri zai gyara zai gyara ya tafi manzo sun ya ya daure umamatu bin asal a masallacin sa a lokacin bai musulunta shi ba musulmi bane to sai dai lalura amma ka kawai musulmi abin nan kafirai suna yawo a cikin wato ainihin masallatan ku suna ibadan su a masallatan ku ba za ku yadda da wannan ba kamar yadda musulmi ba yadda ya coci wata ibada ba saka nan ma bara mu yadda wanda ba musulmi bai zo yace zai raya masallatai da ibada Allah ta'ala ce inna ma ya'muru masajid Allah inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
بنجي تعالى إنما يأمر مساجد الله كاغمي راية مسلاتين الله من آمن بالله شنو دي إيماني دا الله واليوم الآخر يا إيماني دران اللاهرة wa qama salata ya tsaida sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin wadannan tabbas za su kasance daga cikin wanda suke shiryayyu shiryayyu a duniya shiryayyu a lahira anan ubangiji ta ala yana shaidawa cewa masu imani sune masu raya masallaci sannan kuma yana shaida cewa in kaga mutum yana raya masallaci akwai alamar imani a tare da shi sai ake raya masallaci ana raya masallaci da sallah ana raya masallaci da karatun alqur'ani ana raya masallaci da zikiri duk wanda ga ganshi ko shi yana masallaci yana sallah sallar jami'i da shi ake yi saboda ya samu lada da yawa da sallar jami'i a ninka masa ninki 700 abin nan ninki 27 sannan an zo karatun ƙur'ani za ka same shi yana karatun ƙur'ani a masallaci ko ne harafi ɗaya zai samu lada goma sannan kuma ga hadisin mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazza alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man yana so ya samu darajar Allah subhanahu wa ta'ala ya dudube shi da rahamarsa mala'iku su kewaye shi sannan Allah ta'ala ya bebe shi ga nitsuwa ta sauka masa to sai ga mutum kullum yana karatun Qur'ani a masallaci sannan yana zikirin Allah yana ambaton Allah a masallaci ya mai da masallaci nan ne wurin wato ainihin ibadansa inda yake ambaton Allah subhanahu wataala dausayi na aljanna to in kaga mutum koyaushe yana masallaci to ka shaida yana da imani inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya zo a hadisi isnadinsa bai inganta ba idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman in kun ga mutumin da yana sabawa da masallaci to ku shaida yana da imani wannan ma'anar wannan ayan za ta fita an ko da haka duk wanda kaga koyaushe shi ibada a masallaci yake to akwai alaman imani a a tare da shi yasa Allah ta'ala ce fa asa ulaika an yakunu minal mutadin lalle wa'annan za su kasance shiryayyu don asadin nan wato ta tabbas ne abdullahi bin abbas yana cewa kullu asa fil qur'ani wajibatun baraka ce wai zai yiwu su zama cikin shirya shiryayyu ne kawai shiryayyu ne saboda haka ubangiji ta'ala ya tsora su akan shirya kamar yadda Allah ta ce asa rabbuka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda da aka ce maza zuwa yi nafila da daidare Allah zai tashe shi matsayi babba ranar alkiyama wato zai ba shi a shafa'atul kubra babban ceto to ba fa shakka ake ba ko a'a zai yi ba tabbas ne tabbas ne gashi kuma Allah a sai to da ka haƙiƙanin mai raya masallaci sune wanda suke kan shari'a duk mai raya masallaci da ibada to Allah zai mai da shi bawan Allah shirye masu raya masallaci sune ahlullahi wato wanda suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma na raya masallaci da abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka shigar da bidiyoyi a cikin masallaci to bata masallaci kake ba raya masallaci ba don ana rayawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya masallaci za mu tsaya nan ubangiji ta da kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh